بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis, sha bakwai ga watan Rabi'ul Akhir, shekara ta dubu da arba'in da bakwai, wanda ya takwas ga watan Oktoba dubu da ashirin da biyar miladiya. Ana majalisi namu da muka saba muna karatu cikin kitabar Tauhid, na Muhammad ibn Abdul Wahab muna je na zamu kare shi babi na qaulin Allah ta'ala fa la taj'al lillahi andadan wa antum ta'lamun karanta masail daga nan kuma sai mu shiga sabon babi insha Allah ta'ala mala ce wa da'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yaktabu a'udhu billahi wa bika wa yajuzu an yaqula billahi thumma bika qala wa yaqulu lawla Allah thumma fulan ولا تقولوا لولا الله وفلان wani athari a duk malin ya kulla wannan babi domin ya nuna cewa kar mai ubangiji tamka ko takwara ko kinnai a dukkan lamuranmu na rayuwa a magance ne ko a aikace ko a kudurce musamman dai wannan bangaren magana muna iya zuwa da wasu lafuza wanda za mu zo da shi wanda ko da a zuciyan ba muna nufin mai shirka ba amma kuma wannan kalman za ta kawo wani rudani a rika tsammanin cewa ana girma wani ubangiji abin da ya kamata ba ubangiji sai da zama ba a ba ubangijin ba an ba wani mahaluki kamar yayin da mutum ya zo ce ya rantse da rawanin sarki misali to abin da aka saba sani shine duk yayin da zaka yi rantsuwa zaka rantse ne da abin da kake girmamawa girmamawa kuma ta bauta wanda zai sa ka zama gabobinka baki daya ka da sana gaban shi sai zama da wannan din shi ya zama shirka manzo Allah yake cewa duk wanda ya rantse da wannan Allah ta'ala to yayi shirka sannan kuma wanda shi akwai maganganu da muke faɗa cewa wannan abu na same shi ne saboda ganin daman Allah ya saboda ganin daman ka to wannan zai sa kuma a samu su kurkudewa ba za a fahimci wannan mutumin sanadiyya ne ba kawai amma asali wanda ya maka shine ubangiji tunda ka hada su a ɗabi'a in ka hada abu a makora daya to kana nufin ka ce ne su biyu suka taru suka kawo maka wannan abu shi ma ubangiji bai tare da wani ba in ka ce na samu wannan ya samu wannan abin ne saboda Allah saboda kai to yanzu ba a sani ba shi wannan dan adam da kala shi da ubangiji shine ya taru da Allah ta'ala suka samu maka da abin ko ko a Allah ta'ala shi ya ya halce wannan mutumin ne wajen sanadiya amma asalin wanda ya baka ya koro maka arziki shine ubangiji inda ba shi ko ubangiji zai kawo maka arzikinka ta wani bangaren to shi kaga dole sai an bambance tunda ka kawo wawun aiki wawu tashrik wawu kamar a Hausa mu ce da kaga wannan yana nuna kamar tarayya ne saboda haka manzo Allah ya shiyar da mu magabata suka shiyar da mu zuwa ga kalmar da kyau mu ce ba dan Allah ba sannan wani yanzu kaga kowanne ka saukar da shi a bigiran sa da ya dace da shi to shine malaka cewa waja'a ibrahim an-nakhai ya zo daga ibrahim an-nakhai ibrahim ibn yazid an-nakhai ya daga cikin kanin tabi'ai ya daga cikin ƙanin tabi'ai wanda suka ɗauki hadisi daga manyan tabi'ai ya ɗauki hadisai daga manyan almadina abdullahi dan mas'ud irin su masruq ibn al-ajda irin su al-aswad ibn yazid an-nafi da sauran manyan jigajigan almadina abdullahi dan mas'ud shi yasa ma malamai da yawa suke yin hujja da abin da yake cewa abdullahi dan mas'ud ya faɗa jidan bai sare abdullahi dan mas'ud ba amma saboda yanda ya lazumci almaja abdullahi dan mas'ud ya zama in ya ce abdullahi dan mas'ud ya faɗa to kamar ma akwai an san waye ya gaya mushi shine manyan almajira Abdullahi dan Mas'ud kuma almajira Abdullahi dan Mas'ud ba an san duka su amintattu ne babu makareci balle babu mugu mutum balle makareci kamar sai Ibn Taymiyyah suke faɗa to anan shine ake ruwaitowa daga wajen sa annahu yakrahu cewa yaki a ce a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai kaga lafazin dadin ta maimaitu ina neman tsarin Allah ina da kuma kai yanzu ba a sani ba yanzu ubangiji zai rike wani bangare ne shi ko da rike wani bangare kaga ka haifar da wani rudani kuma sai ke cewa yaki yana jin baya so a zuciyar shi dan adam ya rika cewa a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai wa yajuzu an yaqul yana cewa ya halatta ya ce billahi ina neman tsari da Allah thumma bika sannan sannan da kai yana cewa kuma kan ku ce wa yaqulu laula Allah thumma fulan in zai magana ya ce ba dan Allah ba sannan wani kar ku ce laula Allah wa fulan kar ku ce ba dan Allah da wani ba saboda ka ce ba dan Allah da wani ba yana nuna kaman akwai wawu tashriki tarayya wannan muka ce wannan asari ana rubuto shi Abdullah Sanani ya rubuto shi daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Mughira ibn Miqsam al-Dabbi daga Ibrahim an-Nakhai lafazin a'udhu nan da yace a'udhu billahi wa bika ina neman tsari da Allah da kai lafazin a'udhu daga ada ya'udhu au lafazin al'audhu yana nufin neman tsari yana da nufin neman tsari wato yana nufin mutum ya je ya rabe da wani saboda wato ya kare shi daga dukkan wani abin da yake tsoro daga nan ka samu al-mu'awwizatani al-mu'awwizatani saboda ana cewa ana neman tsari ubangiji ta hanyar karanta waɗannan surori da akwai maganar malamai cewa shi ne matsari aikin zuciya ne baki dai ko gabbai na shiga ciki saboda kun san tawakkali kamar da muka faɗa a wajen larabawa akwai maganar tawakkali aikin zuciya ne ko gabbai na shiga da yawa in an duba tasarrufin Qur'ani zaka ga tawakkali a wajen Larabawa aiki na zuciya saboda ba kawai wai dogaro ne ba dogaro ba wai inda dogaro ne da bai zama ya zama aikin zuciya kadai ba wai in ce na kaga in aikin misali in ce na zauna na dogara da wannan kujerar da nake zauna akan ta kaga dogaro nayi to zan iya dogaro da wani mahaluki ai in ce na na tokar bayana da dirka kaga zan iya faɗan wannan magana amma shi tawakkali in ji malamai shi wani abu ne da yake cikin zuciya yana da alaƙa da dangana zuciya ne wani abu ne kake yi ko za ka aikata kake sa ran ubangiji shi ya ƙarasa maka aiki ko kuma ubangiji shi ya kiyaye ka to kaga wannan wani abu dangana ta ta zuciya zuciya ce ta riga ta sakankace kan ubangiji shi yasa malamai suke cewa tawakkali babu shi a cikin a cikin aikin gabbai aikin zuciya ne a cikin qur'ani da shi da lafazin alkifaya isa ko hasbi Allahu wa ni'mal wakil lafazin alhasbu za ka ga ba a dangata ma har manzo Allah shi Allah kare ake ba musamman in abu yana da alaka da rububiyar ubangiji kamar ka ce da Allah na dogara ka samu arziki to kaga arziki ba ake wanda adam bane ko da ya zama sanadiyya amma kuma arzikin ka ubangiji ke baka haka zalika ka ce na dogara wato Allah ya isan mana akan shine wanda zai taimake mu akan addinin mu wannan kaga taimako annusra wannan Allah aikin ubangiji ne kai tsaye ba aikin wani Allah ta'ala sai dai ya sanya wasu mutane a matsayin sanadiyya haka malamai suke da magana cewa to shi lafazin a wato isti'aza kace wato kace kana neman tsari wannan aiki na zuciya kadai irin tawakkali ko ko aiki da gabbai na shiga ciki to shi anan shi Ibrahim an-Naqi kaga anan sai ya nuna cewa wato aikin gabbai na iya shiga ciki wato tunda dai jama'a suna iya kawo aikin gabbai suke suna sun tsare da sun fake da katanga ko sun tsaro da katanga ko sun tsaro da ganuwa da ya kare su daga wani hari da aka kai musu ko wani makamancin wannan shi sa shi ke ganin cewa za a iya cewa ina neman tsari da Allah sanan da kai Allah sa an fahimci shi abin da ya sa ya abin nan amma in ya zama abin da kake magana ne neman tsarin abin da ya shafi ubangiji ne kadai misali wani wasu abubuwa ne da kai baka san baka san baka san su ba ma mukaddara ko aljanu ko wani abu amma ka ji na maka ce ina neman tsari da da malam wani ya kare daga ajami ai ba zai yi ba kai ba ka san wannan in kai kana mu ubangiji ka tsene saboda wani abu ne da baka gani shi shi yasa zaka ga duk irin irin wannan addu'o'i zaka ga Allah ta'ala kada yake mashi a ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ba za ka shiga cikin bayi ba za ka ce ina neman tsari da Allah da da kuma annabinsa da kuma waliyai ba za ka tafi wannan ba sai Allah ina neman tsari da Allah shi daya daga aljanu maza da aljanu mata yace a'udhu bika min zawali ni'matika ina neman tsarin ka daga gushewar ni'imarka ba da ni'ima da kuma kautar da ni'ima yana aikin ubangiji ne sai dai wani zama sanadiyya sau da ka dinga yayin da abin ya shafi ya shafi wato hususi rububiyar ubangiji kadai kasancewar ubangiji shi ke bayarwa shi ke hadawa arziki shi ke bayarwa baki daya to wannan yana da alaka da ubangiji ne karka sa wani mahaluki a wurin ko da zaka ce a'udhu ba zaka ce a'udhu billahi wa bika ba ko sun ma bika din ba ba tunda yana alaka da rububiyya ne ubangiji shi kadai amma idan yana da alaka ne da wani abin da dan adam ya iya wato tabuka wani abu a ciki duk da asalin me yi ne shi da ubangiji a wani shi da musabbibi amma dan Allah ta'ala ya sanya dan adam a wajen sababi a irin wannan to wannan malamai suke cewa to babu laifi a misali akwai wasu abubuwa za ka gani a halitta ubangiji ya sanya suka iya wato tsare dan adam daga wasu abu kamar mutum ya yi buka ko ya yi gida wanda zai tsare shi daga dukkan wasu abubuwan da wanda bai da gidan zai samu shi za ka ji a wani hadisi da ke ci a sahihai ne hadisin abu shuraih al'adawi khuwail ibn amr ya zo yana yi ma amr bin sa'id shugaba ne yana mushi wa'azi cewa kare ya shiga cikin harami ya farar da kashe-kashe mace yake ce mushi kaga fa innal harama la yu'idu asiyan harami fa baya tsare wanda ya zo kangararre wanda ya saba wanda ya saba Allah za ka inda waɗannan mutanen da kake cewa kaba kashe su za mu bi su har cikin harami sai mun kashe su wato beji beji beji wazin da ake masa ba kusan shugabanni yadda suke almuhim dai anan kaga ce innal harama la yu'idu asiyan su a larabawa shi sa amfani da lafazin wato al'aud din wajen nuna ana iya samun wani abin da ubangiji ya halitta zama sanadiyya ne da ke kare dan adam daga wani abu sai ce harami baya tsare jinin wanda yake kankararri a to amma idan mutum yana sanya alakanta tsari ga wani halitta ya ce to wane ina neman tsarin ka daga daga kaza in yana son yayi to sai dai malamai sun faɗi ɗaya daga cikin sharɗan nan da dole sai a cika su misali ya zama yana halarci yana inance wato yana wajen baka ji dama yanzu misali kawai ni ina daga nan Kano kawai ka dinga su kwana ma wani kira yana can sangar ko yana can wani gari can Masar ko yana can wani wata uwa duniya kace kana kiran shi kuma kan abin da zai baka a yanzu zai baka a yanzu wasu yan fashi sun biyo ka yan sara suka sun biyo ka ka fake maimakon ka dinga cewa ya Allah ya Allah ya Allah ka kare ni sai ka koma ya shehu wani ya shehu wani ka kare ni to kaga yanzu wannan ai baya wurin baya wurin mutum zai ya kira banza kuma me yi ma'anar banza wato ya kira wanda shi ba zai iya bashi wannan kare da yake bukata ba sannan kuma malamai suka ce kuma ya zama zai iya yi ba wai saukana kake yi ba wani abu da zai iya yi yana da karfi kamar ka je kana zuwa kawai kace ai na fake ne na ne muna neman tsari da gwamna gwamna zai iya zai iya muku da zai iya kawo kwalawansa su kore masu laifi saboda haka abin da zai iya yi ba abin da ba zai iya ba kar ka zo ka ce ka ce wato shehin yana wurin ko wani malami yana wajen ka ce kana neman tsarin sa daga wasu dodanni ko kana neman tsarin sa daga wato wani duka wani abin ki wani kawwa ne ya mutu kaga wanda zai iya yi ne kashewa da rayawa duka yana hannun ubangiji ubangiji shi ke kashewa shi ke rayawa saboda haka kaga anan ba za ka ci ka kira mutacce ba a cikin kabarinsa ba in ka je ka kira mutacce ka ce kana neman tsari da shi to yanzu kaga shirka kake yi sai kuma za ka je ka kira wanda baya nan ba wanda ya icenta ko da yana raye amma yana can wani waje wa duniya ba za ka je ka kwana mishi kira ba sai dai idan waya za ka masa wannan waya ta kuma haka yana da ma'anai a halarce yake sannan kuma ba za ka je kuma ka nemi tsarin shi akan abin da shi ma ba shi da cewa a wurin kamar ka ce waya tsare ka daga su manyan ko kwamai ko wani abu saboda haka a nan dai abin da ya kamata mutum ya rika lura shine yayin da zai ce ina neman tsarin Allah sannan wane shi ne wato ya ga abin yana alaƙa da rubiya ne kadai yana alaƙa da rubiya to kaga bai ma kamata maka kawo wani ba in kuma wani abu ne da ubangiji ya ba shi dama zai iya yi wani kakkarfa ne ko kuma ya wato shi jami'in tsaro ne shi kace na yayin tsarin jami'in tsaro daga wancan mugun wannan kaga wani abu zai iya yi ƙasa ta ba shi dama yanayi ya ba shi dama yana da kakiya da kaza wannan babu laifi amma yana da alaƙa da rububiyar ubangiji ne shi kadai to wannan kaga wato akwai matsala kuma wato shirka ne karami idan zuciya ba ta ta'allaka da zuwa ga wannan abin ba in kuma zuciya akwai kudurcewar zuciya cewa wannan mutumin zai yi abin da Allah ta'ala shi kadai ke yi na ba da tsaro to wannan kuma shirka ne babba in sharadai sun ce kato mutum ma zai iya rasa imanin sa barki da Allah ta'ala ya tsare wannan shine karshen abin da malai ya kawo mana rabowar launin Allah umma fulan wala taqulu wala taqulu launin Allah wa fulan bayani ya gabata a hadisin asari na Abdullahi dan Abbas malam ce fihi masail wannan babi akwai masaloli na farko shine al-ula tafsiru ayatul baqara fil andad fasaran ayan nan na suratul baqara game da kinnai da ubangiji yake cewa wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kar ku sanya mu ubangiji kinnai ababan tarayya alhali kuna sani wato anan kaga ubangiji yana hana mu a kudurce wannan shine musamman dama duk wanda ya zama yana ma ubangiji kini a kudurinsa to wannan bai da magana kuma yana jin cewa akwai wanda zai iya aikin irin na ubangiji a kudirce yana kudirce cewa shi iya aiki da ubangiji to kaga wannan ai shi bai da magana ba baki daya to kuma abin da ke bi mishi kuma sai kuma shine maga- a magance da aikace hatta wato lafuzanka kana dinka samun shirkul alfa kana dinka samun wato shirka a babin lafuzan kar ka ce ka rantse da rawar da sarki ka ce ka rantse da Allah shi daya kar ka ce ka rantse da Annabi Muhammad na rantse da Allah da Annabi kamar da wasu za ka ga suna faɗa Eh, kar ka faɗa wannan ka ce ka rantse da Allah shi daya kar ka ce ba dan Allah da Annabi ba ka ce ba dan Allah ba shi daya kar ka ce wato na samu wannan abin ne da ganin dama Allah da ganin dama Annabi a ka ce da ganin daman ubangiji shi ɗaya da ire-iren wannan lafusa da ya kamata mu rika kulawa a aikace shi kuma wato kar mu je mu zama duk gabobin mu gabaki da mun rasa na gaban wani ubangiji ba Allah ta'ala ba kaga anan ana magana tun daga kai kar ka rusuna ma wani da kanka a wanda ba Allah ta'ala ba ko da kai kana kiran wannan abin rusunawa ne na karramawa to kuma ubangiji baya son wannan kar ka je sauran jikinka baki daya ka ce za ka durƙusa ma wani wanda ba Allah ta'ala ba saboda me saboda ubangiji shine ya shar'anta da kai da zuciyanka da kanka da jikinka baki ɗaya na ubangiji ne Allah yana cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada dukkan gabobin da ubangiji ya halitta maka rika da umarnin Allah ta'ala ya haka kar ka je ka fadi ƙasa kai ma ka rusuna ma wani sai Allah ta'ala shi daya kamar da faɗa a cikin a cikin Qur'ani dan haka wato kore ma ubangiji kinnai abubuwa na guda uku ne a kusurce a magance da kuma a aikace in ya zama mutum ya ɗauki ɗaya daga ci bai ɗauki ba kuma haka akwai asara kuma da ya saura da yake makansa don haka dole waɗannan guda uku sai an ɗauka a tsariya na biyu anna sahabata yufassiruna al-ayata an-nazilata fi shirk al-akbar bi annaha ta'um al-asghar malai ce a fahimta cewa sahabbai a cikin abin da aka fahimta daga cikin sirarsu da sani'insu suna fassara ayar da ta sauka akan shirka babba wajen nuni zuwa ga cewa wani abu ya shafi kuma shirka karama wannan ina mana ko wannan shi da akara Abdullahi da Abbas yana fassara fadan Allah ta'ala fala taj'al billahi andadan wa anta ta'lam wannan aya kamar da aka sani a siyakin ayan ta sauka ne akan shirka babba amma Abdullahi dan Abbas sai kuma ya kawo misalai na shirka karana dan ya nuna maka cewa ta shafe su saboda haka kamar yadda tana ga maka ne duk inda kaga Allah ta'ala yayi hari da shirka to kuma yayi hari kuma da hakanin shirka ma ba manya kadai ba karfe tsammanin kawai ana magana masu bautan gumaka kaɗai a'a hatta wasu abubuwa da za ka ƙarin shirka ne ya rage da rawanin sarki wato ba dan ba dan Allah da wala ba irin wannan kalmomi da ake shirku alfab to sun shiga saboda mai saboda gashin sahabbai suna shigar da irin wannan a matsayin inda suna shigar da shi akan duk wani razayi da ubangiji ya yi akan wato shirka babba suna cewa shirka karama ta shiga kuma wannan yana ƙara ƙarfafa maganar ibnu taymiya da yake cewa Allah ta'ala da yake cewa ba zai gafarta a masa shirka ba ibn tamiya yake cewa to akwai alamar cewa shirka karama ma ta shiga Allah baya yafewa sai in an tuba tuba ne kawai ko da kuma tauhidi ke sa ubangiji ba zai kama mutum akan shirka har karama ba in ji ibn tamiya saboda saboda me saboda Allah ta'ala ya yi cewa la yaghfirna laha la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka bihi wannan a'am ne ta shafi dukkan jinsin shirka baki da karanu da manyan su to aikin da na magabata da yadda suke shirka da shirka karama cikin shirka babba a duk inda ubangiji ya ce ya yi razani to wani yana nuni kuma zuwa ga cewa kuma shirka karaman ma ba lalle a yafe ba mutukar mutum bai zo da tauhidi ko zo da tuba tuba kaga shine zai dauki har ma wanda kace da wanda baka sani ba tauhidi kuma wataƙila ka yi shirkan ko a ka yi shirka amma daga baya gaba za ka rasu baka fito ka shanta tuba ba amma kuma ka zo da tauhidi dan sa ka koma lamarin ka kama ka daina zuwa da wasu abubuwa na shirka tauhidi kawai kake zuwa da shi to kuma kamar yadda aka sani innal hasanati yudhibna sayyi'ati wanda sai ba ya zama ya kankare maka wannan shirkan da aka sani ka zo da shi a salisa na uku malam ce annal halifa bi ghairi llahi shirkun kuma ya kamata a sani cewa rantsewa da wani Allah ta'ala wannan shirka ne rantsewa da wani Allah ta'ala wannan shirka ne saboda ai ba a fili yake abin da zaka ba Allah ne ka ba wani Allah ba zama shirka ba abin da zaka ce wallahi tallahi kuma ka ce na rantse da wani ai kaga abin ya zama shirka kuma abin hakkin ubangiji ka ba wani to wani kuma ya zama kaya rike wannan wurin a matsayin kini ga ubangiji rabi'a na hudu annahu idza halafa bi ghairi llahi sadiqan fa huwa akbar min al-yamin al-khamus cewa wato idan ya rantse ya rantse wato da da wani Allah ta'ala da gaske yana mai gaskiyansa to wannan ya fi girma akan ya rantse da wani Allah ta'ala amma annahu idza halafa bi ghairi llahi sadiqan in ya rantsuwa da wani Allah ta'ala ko da gaske ne to wannan shirk wannan zunubin alhakin fa huwa akbar min yaminil kabus wannan ya fi akan mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya yaminil kabus shine rantsuwa da mutum zai yi wa akan ƙarya wanda ubangiji mazalla ya ta yaminil kabus saboda haka dinga tarmuza mutum a cikin wutan jahannama wanda ya rantsa ya ce wallahi tallahi ka abin da ƙarya ne to malam ya kafa hujja da asarin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa rantse da Allah akan ƙarya wannan ta zama yaminul kabus rantsuwa da za ta da mu da shiga wuta to ita ta fi sauki a waje na akan rantse da wani Allah ta'ala akan gaskiya yace malamai suka fasa suka ce saboda shi wancan da ya rantse da Allah akan ƙarya na farko dai kaga ya yarda da girman ubangiji da ya rantse da shi akalla ya yi tafhidi shi yanzu yin ƙaryan da ya kuma wannan shi kabira ce min kamar irin sunu saboda ko shiga wuta yayi ubangiji ba zai sanya shi a cikin wuta na mushrikai ba shi kuma wancan da yaje ya rantse da wani Allah ta'ala akan gaskiya gaskiyan shi ba ta amfani ubangiji baya karbanta mutakar abin shirka ubangiji ubangiji ba wai ba zai tambaye mushrikai ne akan akan akan yanzu kaga mushrikai zai tambaye su akan sallah zai tambaye su akan azumi zai amma duk ubangiji ba zai karba wasu zo tauhidi ba amma kuma zai tambaya za a zo a tambaya da ake cewa ma salakakum fi saqar qalu lam nakum musalli wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-khaibin sun shiga wuta amma ake cewa ba ma sallah ba ma kaza ba ma ciyar kaga sai aka tambaya su a san shirka shirka musulunci kuma amma kuma sun shiga da shirka dan kira cewa ko da su yi wani ake alherin Allah zai karba ba saboda haka to mutum yayi rantsuwa ya ce wallahi amma akan ƙarya misali kadara a kasuwancinsa to wannan rantsuwar da yayi za ta gada mishi da shiga wuta to amma kuma yana da tauhidi sai zai shiga jarauta rana ko da ya shiga wuta shi kuma wancan da yace na rantse da wani Allah yace kamar da rawan sarki amma akan gaskiya ya aikata kaga yana nuna cewa wannan wanda yake girmamawa yayi kamar kini ne ga ubangiji wannan da shirka ne wanda kuma saboda haka kaga wannan ya zama kamar baya ganin girman ubangiji ko da yayi gaskiya to gaskiya shi ba ta mishi amfani ba saboda gaskiya tana wato ake alheri yana amfani ne mutakar azuma ubangiji da da da da tauhidi mutakar babu tauhidi to ubangiji kuma zai karbi duk wani ake alheri ba a al-khamisa na biyar malai ce al-farqu bainal wawi wa thumma fil lafzi ya kamata a bambance tsakanin lafazin wawun da kuma thumma a lafazi kamar mu a wasu kace lafazin da da kuma lafazin sannan ya kamata a bambance idan ka ce ba dan Allah ba dan annabi ba to wannan da bambanci da in ka ce ba dan Allah ba in ka ce na samu ne wato wannan abin ya saman ya zama samun abu ne saboda ganin daman ka da ganin daman ubangiji ba dai yake cewa saboda ganin daman Allah sannan da ganin daman ka ba ba dai yake ba shi yanzu da kace sannan da ganin daman ka yana nuna cewa shi wancan wanda karaba shi da ubangiji sanadiyya ne amma asalin musabbibi shi da ubangiji ka tabbatar ma ubangiji abin shi na musabbiban shi kuma ka tabbatar da wancan shi kuma sababan da kuma akwai bambanci tsakanin alfarqu bainal musabbib wal wasabab wannan akwai bambanci ubangiji shi ya koro maka arziki zukata ke hannunsa ni yanda alhajin birni ya kai ga yana baka kullum to amma ubangiji dai shi ke baka dan da bai karkatar zuciyarsa ba sai ya hada wasu ƴan makongara tsakanin ku sai daga baya daina baka amma in ya zama ka dogara ga ubangiji ne shi kadai to wannan zai bayu ya zama ba za ka taba tabewa ba saboda ubangiji babu wani daga cikin bayansa da ya taba tabar da shi duk yanda kake ganin ubangiji bai baka bai baka ba sai kana kuta abin da ya ba wani ne shi yasa baka godewa a baka kalla kai abin da aka baka kawai wanda kamar kamar da muka sha faɗa duk wanda baya duba da abin da aka bashi to ba zai godiya ba inda zai ce wai shi zai kwata zai godiya ne da la'akari da abin da aka ba wani sa to wannan kuma bai sai ubangiji wannan ba ubangiji shi ke raba rahmatsa ahum yaqsimuna rahmat rabbik rahmar ubangijin shi ke rabawa in ya ga baya ba wannan wato fanta fa sama ka dama kai kawai baka daidai gwargwado kai ma dai baka iskar da ka shaka kudi kai ya baka da ka tashi da iyayenka da komi ga su kana suna raye kudi ka biya ka mata shi wancan da ya ba gidaje ya ba kasuwanci a bakacin ganin babansa ne babansa ne mutu aka bashi kai kuma gashi an bar maka su iyayen lafiyar su kai baka san wannan ba saboda haka wato a a rika kallon abin da ubangiji yayi na ni'ima sannan a gode masa kar a rika kallon abin da kai ya ba wa da kai bai baka ba ko a namiji ne ke gida da matayensa mutukar mace matarka tana kallon abin da wani ke ba wato wani mijin ke ba nashi matar ba ta iya gode maka ba saboda da abin da zaka yi nafila ne akan abin da shi wani ke ba wata sa amma ta ga shi ka da kai kokarin ka tukuna kai dai dai samu ka da kokarin da kake sai ta gode maka amma ka ba ta iya godiya ba malam za mu shiga mafi kai tsaye malam ce babu ma ja'a fi man lam yaqna bil halif billah عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن wannan babi ne ma da ya kula karamin babi wanda yana da alaka da shi abinda muka faro a baya malam da ce babu ma ja fi man lam yaqna bil halfi billah babi zai magana akan wanda aka rantse mishi da Allah amma bai gamsu ba me me zume ne bin sa ya da laifi ko bai da laifi aka ce masa wallahi tallahi kaza ne amma kawai yayin musu shi bai da ba to za ga ya da laifi ko bai da laifi Ali bin Umar radiyallahu anhu hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu bi abaikum kar ku rantse da iyayenku man halafa billahi duk wanda tashi zai rantse da Allah ta'ala falyasduq to yi gaskiya wa man hulifa lahu shi kuma wanda aka rantse masa billahi da Allah falyarda to yadda lalle ya yadda wa man lam yarda duk wanda aka rantse mishi da Allah bai yadda ba falyasa min Allah to baya cikin ayarin bayin ubangiji kuma falaisa min Allah haka aka faɗa malai ce rawahu ibn majah ibn majah ya rawaito wannan hadisi bi sanadin hasan da isnadi kyakkyawa wannan hadisi da malai ya kawo a hadisi ne sananne asalin hadisin yana cikin asihai da sanin da kutubus sunan hadisi ne da ake ruwaitowa mutane da dama suke ruwaitowa ta hanyar wato nafi maula bin umar daga abdullahi dan umar malik ibn anas da ubaidillahi da umari da sauran manyan malamai suke ruwaito shi daga Abdullahi dan Umar a cikin asayyahai da sauransu asalin hadisin nake magana ba shi wannan karin da ba zai kawo ba sannan kuma suna karaftar da shi a cikin asayyahai din ta hanyar ibn shahab az-zuhri daga Salim dan gidan Abdullahi dan Umar daga Abdullahi dan Umar daga babansa Umar dan Khattab akwai kissa lafazin Imam Malik ga yadda lafazin yake asali mu karanta asalin yadda kissa yake sai mu ji fasarar da malamin ke ba wannan hadisin shi a malik wannan lafazin malik zan kawo da yake rubutuwa daga nafi' maula ibn umar daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake cewa adraka umar ibn al-khattab wa huwa yasiru fi rakbin yahlifu bi abihi a umar a wani lokaci nan yana cikin wato karauka cikin ayari da za a tafi jihadi sai aka samu shi kuma yana rantsewa da babansa umar dan khattab dama ai mun faɗi hadisin da wancan hadisin da muka kawo man halafa bi ghairi Allah faqad kafar muka ce akwai kisan da ba Umar ya taba yi irin wannan matsala ya hana shi to Umar sai ya daga rantsuwa da babansa farkon musulunci ne babu zargi a wannan a fa qala tace ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum manzo Allah yake cewa ala ku saurara lalle Allah ta'ala yana hana ku ku rantse da iyayenku man kana halifan duk wanda yazo zai rantsuwa falyahlif billah ya rantse da Allah auli yasmut ko ya shudu har anan ne ma Umar kamar yadda ke cikin hadisin shi salim wannan hadisi da yake ruwaitowa umar sai ke cewa fa wallahi ma haliftu biha man bu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakiran wala athira yace wallahi tunda da Allah ya hana ni rantsuwa da wani Allah ta'ala ban sake rantsewa da wani Allah ta'ala ba ina sane ko kuma a halin ba da labari kawai a baki na a ji na rantsi da wani Allah ban kara ba ko ma in zo ina ba wani labari in ce shikenan wannan wani sai ya ce na rantsi da rawanin babana ce ban ƙara ban ƙara ba akhir shi ne hakiya zo in bada labari wanda kaga haka hadisin ya zo haka da sauran malamai suke barin hadisin ba sa faɗan wannan ragowar shi abinda shi malam ya kawo mana cewa duk wanda ya zo zai rantse to ya gaskiya wanda kuma aka rantse masa a wato shi ya yadda shi wannan ƙarin kamar da malam ya ce ya zo ya cikin sunan ibnu majah ibn maja al-qazwini ya buga masa babi ce babu man hulifa lahu billahi falyarda babi yana magana akan duk wanda aka rantse mishi da Allah to ya yadda ya koro isnadin sa ta hanyar Muhammad ibn Ajlan daga Nafi Maula ibn Umar daga Abdullahi ibn Umar da wannan karin da shi ma ya ce fala ta'rifu bi abaikum man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billahi falyarda wannan Muhammad ibn Ajlan saduq ne kuma imam ne wasu daga cikin malamai sun hassana hadisin duba da magana da ake da shi kan isnadinsa wasu ma sun kai shi zuwa ga daraja ta siha kamar su al-busiri a cikin al-misbah na a cikin ga abin da shi mazana ya ce ya ce a duk wanda zo zai rantse da Allah aka wajabta mashi lalle sai yayi gaskiya falyasduq shi kuma wanda aka rantse masa aka ce lalle ya yarda munasaban da malai yasa ya kawo mana shi wannan hadisi a wannan babi ba wai saboda yana maka cewa rantsuwa da Allah shi ne tauhidi ba shi shi rantsuwa da Allah kuma shirka ba dan wannan ba ai ya riga ga mana a baya to abin da sa malai ya kawo mana nan shine ya mana bayanin wajibcin yin gaskiya yayin da za a rantsi duk wanda zai rantsi to lallai wajibi ne akan sai gaskiya in yayi ƙarya to yanzu kuma ya dauka maka sa wani gamo mai girma mai girman gaske sannan kuma ya kuma nuna mana kuma wajibcin lallai mutum ya yarda yayin da aka rantse masa shi wanda zai rantse aka ce ya gaskiya shi kuma wanda aka rantse masa aka ce wallahi shi kuma aka ce lallai ya yarda malamai sun yi sabani sun tattauna akan wannan yardar mutum ya ce maka wallahi a ce maka lallai ka yarda wannan ta za a fuskanta da wannan wannan wannan hadisin yana nuni akan cewa idan mutum ce maka wallahi ko da kaga alaman fuziyan sa makareci ne to in ka kiyar da to yanzu kai zanibi baka cikin falaysa min Allah haka kace baka cikin baka kai baka cikin daga cikin mutanen da suke mutane na ubangiji to malamai suna da magana akalla guda uku guda ɗaya ta fi ƙarfi guda biyu kuma suna da ɗan raunin su a maganar farko da malamai suke suka ce wannan hadisi a hakkin wanda suka tafi ne wajen alƙalai suna husuma da juna suna husuma da juna suka je wajen alkali ko wanda ke da mara alkali misali sun je wajen wani malami da zai musu hukunci ko sun je wajen wani babba a anguwa da zai musu hukunci sai aka ce to kai yanzu rantsi sai ya rantsi to kai kuma da aka dauya riga ya rantsi kai kuma sai ka saurara mishi wannan wajibi kan saurara haka malamai suka ce suke wannan fi haqqil mutakhasamai mutakhasimai haƙƙin ne wanda suke husuma su biyu a Sheikh Suleiman a cikin at-tafsir din sa sharh kitab at-tauhid yake cewa hudithu an al-musannif an ba da labari daga shi malam mawallafin wannan littafi hamlul babi ala al-yamin fi ad-da'awa yace ya rike wannan ba yayi wannan babi ne akan wato rantsuwa da ake yi yayin da ake samun rigingimu tsakanin mutane guda biyu da kamar ta hakamu inda al-hakim kamar da kai kara wajen alkali fa yahkumu ala khasmihi bil yamin shikenan sai hukunci akan shi wanda ya rantse a wajen musulman nasa ya rantse in ya rantse shikenan sai zama wato an bashi hakkin fa ya halin fa yajibu alaihi an yarda shi wanda aka aka aka wato aka mishi rantsuwa to wajibi sai ya yarda wannan shine wato abinda su wasu daga cikin malamai suke faɗa suka ce shi sama da ya kula mana wannan babi din wannan yana magana akan wanda suka je wajen alƙali in ya zama tsakani suna rigima aka ce to kai rantse shi ya ce a'a akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi sai zama shi wanda ya da'awa bai da shaida misali mutane biyu da ke saɓani ɗaya ya ce akwai hakkinsa akan kaza aka ce to kawo shaidar cewa kana da bashi da kake bin sa ce bai kawo ba sai to kai yanzu rantsi cewa kai babu wani bashi da ya baka albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala ma ankara saboda haka da aka tashi shi kuma aka ce to kai rantsi sai kiran sai ce rantsi to tunda ya rantsi shi wannan dole ya fita wannan suka ce a wannan hadisin shi ake magana to wannan magana tasu gaskiya magana ce wacce take da rauni saboda a farkon hadisin cewa aka yi la ta'rifu bi aba'i man halafa billahi falyasdu ai ba bai cewa wannan ba kowa da kowa kan kowa ake magana ba cewa kan kowa zai gaskiya yan wanda zai rantsuwa kuma ya gaskiya ai kaga ba ana magana kowa da kowa ne to dan me kuma zai gaba karshen hadisin za a ce kuma yana magana ne kan wasu mutane kalilan masu sabani shi haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan ba zai zama ba zai zama daidai ba sai magana na biyu suka ce wannan wannan hadisin wato am ne wato da fadinsa za a ɗauki shi kawai duk wanda haramun ne Allah ce maka wallahi tallahi muka ce kai baka yadda ba ko da bai da gaskiya dole ka yadda wannan suka ce malam yayi kafa wannan babu ne zai nuna maka cewa dole ka yadda aka ce maka wallahi shi ma wannan magana ce mai rauni saboda ai wannan kaga zai zama khilaful waqi na riga na san cewa mutum makarici ne a gaba na yau yayi rantsuwa da ƙarya gobe yayi rantsuwa da ƙarya akan ƙarya kuma kace ya rantsa kuma kace in yadda kaga wannan abu zai yiwu ba ba zai yiwu ba wannan ko kace ma wato ɗan adam shi haka ba takalifi ma la yaqati ka kalafa musu abu ba za su iya ba mu da kanmu za mu koma muna muna wato kin aiki da hadisin daga baya ko ba gabata ba mu samu sun yi irin aiki aiki da hadisin a haka ba to sai magana ta uku wannan magana ta fi wannan ita ce magana mai ƙarfi suka ce wannan umarni da aka yi wannan a yarda da ake magana wajibi sai ya yarda shi wa maganan ya wajibin wani magana ce ta malami me laysa min Allah take nufi to amma anan a cewa da aka yi lalle ya da a hakkin wanda aka san gaskiyan shi ne an san cewa yana cikin sutura na ubangiji ba a saba sani yana yin ƙarya ba ka tambaye shi ce maka wallahi to wannan lalle ka yadda ba ka da dalilin da za ka yadda ba dan me za ka yadda saboda gidan ubangiji ta'zima lillahi ta'ala ba dan shi ma a nan ka je inda dai yanzu ya rantse maka da wanda kai da shi duka kuke girmamawa to lalle ka yadda kar ka tantama ko da kuma ka samu wata shubha wata tuhuma akan maganar ko kana jin cewa za ka ƙara bincike to amma ba daidai bane kuma ka nuna cewa kai baka yadda ba saboda in ka ce kai baka yadda ba to yanzu kaman ka kaskantar da wanda ya rantse da shi ne shi kuma yanzu yanzu wannan kaga abu kuma ya kowa wajen ubangiji shi kuma shi wannan ba a san shi suka ce wannan a haƙƙi ne na man urifa sidquhu wanda aka san gaskiyan shi kuma wato ana da wato wasu shaidu sun na cewa lalle mutum ne mai gaskiya baya yin ƙarya kamar mutumin kirki ne a unguwa an san shi ko kuma ana da rinjaya da sun cewa ba zai karyan ba ana da duhanan ban to wannan suka ce amma ba hakkin makareci ba ko mutaha ba hakkin makareci ba ko wanda ake tuhumarsa akwai wanda shi ba wani makareci ne ba amma dai ana tuhumarsa cewa a wannan rantsuwar da ya zo saboda yanzu a rabu da shi a rigimar da ake kan kan da gidansa da shi da rantsi kaga abin tuhuma da shi shi ba za ba lalle a gamsu ba ba lalle a gamsu ba an fahimci cewa kamar yana ɗan wata 'yar san kai haka ko kuma dai yana da wasu akwai wanda ni na san zuciya da ya bayu ya sa ba za a yi da maganarsa ba sau da haka hadisan suka ce wannan hakki ne na wanda man urifa su duk uku walau an tsari tsari hadin ban wato ba ba ba la fi haqqil kadhib wal mutaham ba haƙƙi na wanda ke makarici ba ko wanda wato wace ana tuhumarsa wanda wannan magana da magana ce wata tafi kaddi ko ba komi Allah ta'ala a Qur'ani karara ya gaya mana cewa in ja'akum fasiqun binabai fatabayyanu idan fasiki ya kawo muku labari fatabayyanu ai fatatabbatu ku je ku tabbatar kaga nan kai tsaye ba ce mana duk wanda zai rantse wanda Allah bai da ba aka ce a je a tabbatar Allah ka je a tabbatar wannan shine wato abin da yake daidai a tabbatar da gaskiyar sa ko rashin gaskiyar sa sannan kuma zai shiga cikin wato labarin duk wani a wanda zai baka labari musamman a shari'a musamman a addini Muhammad ibn Sirin yana cewa wannan isnadin addini ne da aka kuje ku bincika ku ga wanda za ku karɓi addinin ku a wajen shi to har a wannan lokacin yanzu da babu isnadi wannan duk wanda zai ce ya kafa ya kafa wato kujera ya zauna ya ce zai kaya maka zai koya maka addini to da ka sani cewa wannan addini ke koya maka ba kawai dan ya zama a sauran gama garin wato hudansa da jama'a ana yarda da shi kawai dan ya zo yana ce maka qala lahu qala rasul za ka yarda da shi ba sai ka sai ka gwada shi kuna in ga ana maganar addini ba magana ce ta sauran ma'amalolin rayuwa ba a maganar addini malamai malamai ba al'asul fihi at-tuhma duk wanda yazo yana yin maganar kan addini to asali shine al-ihtiyaq wa tuhma shine a dan ja baya baya kar a yasa in kace wace an tabbatar mutumin kirki ne saboda me saboda wato abin da yake an jarma mutane a rayuwa a addinance shine suna yi ma ubangiji ƙarya ne galibin mutane yayin da suke yashi magana kan addini to galibin su za ka sami suna in ma sun rade za su rade da Allah kan kariya sannan kuma gashi kuma in ka hada da faɗin Allah ta'ala yayin da yake magana da Adam cewa innahu kana zaluman jahula da Adam mai zalunci da kuma mai wauta ne to a lamarin ubangiji kuma sun fi kowa wauta da haka malaman hadisi zaka ga su yayin da ka zo ka ce kaza addini ne farko al'amari ba sa yadda su al'aslu fi qabul riwayati li at-tuhma wal ihtiyab sadaka a yanzu ba kuma wannan ba wai an ko tuku ne wani abu bane ba wai za ka wanti zai ce yace Allah ya ce kaza mun sai ya ce kaza gashi kaza fa'ida in yana ga wani abin da a cikin Qur'ani gashi lalle muna ji kurkuru wanda kaga ai ba za mu gaskata shi ne da gaskiyar shi ba kawai za mu gaskata shi saboda abin da ya kawo na hujja na sadaka sadaka ka kona shi ya zama gaskiya ya ya ja mana aya ce ga hukuncin wanda wanda ya sata ya ja mana cewa ga wani mutum wanda ya zina ya jawo aya ai za mu gaskata shi saboda ya jawo aya kawai to amma zai zai bada fatawa kan nazila ko yawo zai kawo wata sabuwar fatawa kar ku je bukatun boko ko kar ku je ku yi zaɓe jihadi ko duk wanda ya zaɓe ya zama kafiri a to ai zaba ya dama ya kawo shi kashi za a addini sai mun ga shi sai mun ga wato bijira shi addini tukuna har ya shi ilimin tukuna haka za ku za ku sannan kuma har ya shi shi ya zama amirul mu'minin a babin adalci da kuma kasancewar shi nagari nagari na kowa yaushe ya zama ko ko ya taba hudda tsakanin shi da sauran mutane ya ci bashi mutane bai ba su ba ko ko ya taba musu wasu mutane ƙarya to to dan me da kake son me da maganar ka addinance kuma a harkar rayuwa kana ƙarya kuma haka ba za a yi ba saboda haka to ko da yana cikin sutura a mu'amalar shi ta rayuwa in yazo ya kawo wata sabuwar al'amari a cikin addini ba za a yi ba saboda me saboda shi ma malamai sun saukar da irin wannan bawan Allah tunda yana magana kan shari'a ne a masauki na in ji akan fasikun bila kai fata bayyana fata bayyano ai fata tabbat wanda wannan kuma shi na ga malaman hadisi sun yi za ka ga su imam malik su imam thauri su imam shu'ba in ka gangaro ɗaliban su su abdurrahman ibn mahdi su yahya ibn sa'id al-qattan in ka gangaro su imam ahmad su imam ibn al-madini su sauran malamai ire-iren su su bukhari za ka ga duka suna da ƙa'idojin suka sanya akan karɓar wayoyi daga ciki shine in wanda ya zo shi an san shi dai gashi ba an san shi dai mutumin banza bane ba amma dai ba a san shi cewa harka na addinin shi abu ta ce ni ba to zai karɓar waya ne sai dai a dai a za a ji dai amma dai ba za a saurin karɓa ba sai an samu wani abu da ya nuna cewa shi gaskiya yi amma ka ba a karɓa to wannan shi yasa malamai suke magana a babin addini to sai dai a karɓa daga wajen amintattu musamman kan abin da ke fatawa ce tana tunazina ba ka zuwa ka je ka samu wani majhulul adala majhulul hali ka je ka karɓa addini zai na kawo maka wasu fitowoyi iri yanzu irin wannan irin wannan dishiyar bayo za ku gani an je ana an samu wasu yara wanda matashi ne shi ɗungurkun bai ma san abin da duniya su suke ciki ba amma yanzu yana da asile da ya fito yara ta bada fitawa kuma an samu wasu gaugawun nasi sa karkaru suna bin sa jahilai ya ce yanzu duk wanda ya je ya shiga ya shiga ya shiga aikin gwamnati wanda ya je yana kada ƙura'a wanda ya je gwamnati da aiki to duk arna ne yake kallon mu na duka ina ya samu wannan fitawar shi kansa wa baya da da tsoron Allah sa wa baya da kai kai majhul hali ba jayi an jahilci adalci gaba baki dai kai sannan kuma mutane ka yaka ka rasa me gida mutane mutane suna son su dinga jin wato yashtahuna wato aljadid ko yaushe su suna jin sha'awan wani mai fatawa ya zo da wani abu sabo a cikin yanzu ya zama maram na malam wani zamu je na malam wani sabbin abubuwa addini ai mu addini muna galibi an fasal tsohuwa ba a san sabo shi yaushe har ya zama ya yi karatu ya samu experience ya samu tajriba na rayuwa da har zai iya zuwa ya bada fatawa ce in Najeriya da abin da suke yi duk kafirai ne duka yaushe zai iya bada wannan fatawan shi kadai ya fi kowa sallah ne ya fi kowa azumi ko kuma wa ya fi kuma karatu yaron da yaron da yanzu in babu wasali ba zai iya kanta maka kai ayan Qur'ani ba ya iya maka daidai matashi ko mutane su ne ja kaman kaman ba su da hankali su yadda da wannan yaron wai ya tara mutane yana ga musu ran maganganu yaron kai irin wannan fatawa haka kuma duk a rasa waje ba wai marar da mutane suke da ba a rasa inda za a je a samu irin wannan fatawa sai a can wani wani isolated area inda ba a saba sani suna tara malamai ba kawai a wani waje da ba su ba za ka taɓa jin wani ya ce wannan mun ba tambayan ka mace ina ka katu ka ce ka je su da ja ba zai tsaya kalle su da ja wajen katu ba za ka ce ka je zamfara ba ba za ka je ka je sakwata ba ba za ka ce ka je ka je zaria ba ba za ka ce ka je kaduna ba ba za ka ce ka zo kano ba ba za ka ce ka je maiduguri ba gabas duk nan ne ake zo an yi ana samun ana samun katumu a wajen amma kace kaje sun ita wani malamin da ya sun ita har da shi yayi katun ya cika ya batsa shi ne yake bada wannan fasar kuma saboda haka akula kwarai da gaske an aslu fi fil ashiya na addinai na addini a ba da wani fatawa ta nazila wallahi shi ne at-tuhma wal ihya duk wanda ya kawo wani abu sabo sai dai sai dai yanzu kaga nan dan na bude na karanta Qur'ani da hadisi yanzu na ku gargata abinda na faɗa ne saboda Qur'ani da hadisi na ta ko ko shedan yazo yana yana jan wannan bakin dole a yadda shi shedan da ya bada da ya bada ayatu kusi ba matsala ce sadaka ga huwa kabun ba dukkan ce wani malami dan duniya mutakar aya da hadisi ya jawo sai kan yi shi to yanzu ba wai dan kana bin saboda shi shi ba saboda ya ja ya ga hujja amma yanzu yazo aka ya kawo fatawa yace yana jin cewa wannan shine abin da ubangiji yake so ya yarda da shi yana jin cewa in manzala da nan haka haka shi ma zai bada wannan fatawa kuma ku je ku ɗauko fatawa daga majhul hal wanda ba a san adalci sa ba wani wanda yake shi ba a san shi matsayin shi ba addini ba wanda da yake shi ke bayuwa al'umma ta shiga cikin halin hudu iri iri kaga an rasa gane magana ce wata asali a fili take amma a tilibin ta a tilibin ta har daga baya ta zama ta zama shugaba kuma ya zama wani wani bai gane ba Allah ya kyauta a wato in mutum ya faɗi magana mutukar akwai dalili na tuhuma malamin ce wannan babu laifi mutum zai iya nuna rashin yardansa a sun dau ibn itamin da ya tashi kawo dalil da ke nuna cewa ya halka mutum ya nuna rashin yarda mutakar akwai tuhuma ko yana jin cewa wannan mutumin kuskure yayi ko da kuskure yayi amma ka san shi ne gaskiya ne to kar kai saurin nuna mushi cewa baka yi da rantsuwar da shi ba saboda girma ubangiji to ibn itamin sai ya kafa hujja da hadisi na da ya ba a cikin asghir hadisin abdullahi bin sahal da muhayyisa ibn mas'ud a lokacin bayan an yi sulhu tsakanin haibar yahudawa da maza Allah sai waɗannan musulmai suka wani uzuri ya kai su haibar lokacin yana ƙarshen yahudawa to da suka tashi sai suka ɗan rabu haka ina jin wannan ya shiga wancan lambun wancan ya shiga wancan lambun wato kamar dai sun je wani aiki wani wani abu kamar haka da kawai da aka tashi sai aka je aka sami shi Abdullahi bin Sa'ad shi a mace Abdullahi bin Sa'ad an same shi a mace kuma a cikin garin Yahudawa aka same shi ba kuma a san wane ne ya aikata ba shi kenan kawai sai suka haɗu su uku da shi dan uwan shi Abdullahi bin Sa'ad Abdurrahman da kuma Khuwaisa da kuma Muhayyisa wannan duk sunan yaran Mas'ud suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa atastahiquna qatilakum bi aymana 50 minkum yanzu za ku je za ku za ku yi rantsuwa 50 yanzu ku da awan cewa wallahi tallahi wannan su suka kashe wannan wannan mutumin namu wannan bayan mazala ya aika masu yahudawa su ci su su ba ruwa su ba su yau su gare musamman da kishi ba sai mazala ya dawo da rantsuwa zuwa ga su waɗanda mutane su ya ce to kuma ku yi rantsuwa rantsuwa hamsin sai ki ce to ga dake su musulmai zai ce amrul lam nara abu da mu gani ba kuma zai je mu yi rantsuwa mu shi da zir ba za ki iya ba sai ki ce wato fatubri'ukum yahud yahud fi ayman fi ayman fi ayman 50 minhu to yanzu kun yarda su yahudawa su tsira zuwa hamsin su kenan ko ta sha ruwa sai suka ce ya rasulullah kawun kufar kafiran kamar suna san suna musu kafirai sun da aka san kakare ta ida mata sai mazala da ya ji haka sai ke cewa to shi kenan ku je ni zan biya diya sai mazala ya biya diya almuhim da ibn ibn ya kawo wannan hadisi abin da kisa a gane kaga da suka ce da manzala ya ce to za su rantse ku ku yarda sai suka ce a'a ba za mu yarda ba saboda sa dalilin da suka yi tasu su ne kafirci da kuma an san sanin cewa yahudawa mutane da makarita a shi kaga wani yana maka cewa idan wani wanda ke mai tuhuma ne a wajen ka ya rantse maka to kana da dama kuma ka nuna cewa kai baka yarda da rantsuwar da ba wanda ibnu isamin yayi ya yahuda da wannan hadisi saboda haka shi wannan hadisi lokacin ne to a saboda haka shi wannan hadisin yana magana ne akan wato lalle mutum ya yarda ya karbi wanda ya rantse in an san lalle cewa wannan mutumin gaskiya ne mutumi ne mai gaskiya in kuma a sauran rayuwa rayuwar mu ne yau da kullum ba addini ba to ko da kai baka san gaskiyar shi ba amma dai a anguwa dai yana cikin sutura na ubangiji ba wanda zai zo ce maka ai wani kai sharota a an san cewa mutum ne zai gare shi mutunci ne ai mutum ne kaza kaza ai mutum da mutuncinsa to kai baka da baka ci ƙarya yake in ya rantse maka muka ci a rayu a hudun mu na rayuwa fa amma ya zai fara magana addini kuma ya fara kawo wasu abubuwa baki to ko mastur ne anan ya zama za ka saukar da shi masauki na fasiki saboda ba ka yarda da addinin ka sai wanda ka tabbatar al-aslu fil masail ad-diniyya al-ihtiyaq wa tuhma wannan shine inji abinda malamai suka faɗa saboda malamai suka ce anan idan mutum yana da gaskiya ko kuma baka dalilin kai tashi in ka ce mishi ƙarya yake yanzu wannan ƙaretawan da ka masa yanzu kai da shi duka kun kaskanta shi wanda ya rantsi saboda shi amma idan ka zama ka nuna mishi cewa ka yadda to yanzu wannan ka gaskata ubangiji ka kuma girma ka nuna cewa ubangiji yana da girma a wajen ka ba gashi har da aka haɗa shi da kai kamar wani abu ne aka ce dan Allah kar kai kaga an haka da ubangiji ne ai to da kake yin kaza kamar wannan girma ubangiji kai ai sai haka idan aka ce maka wallahi kaza ne kuma kuma baka nuna cewa ƙarya ake ba ka yarda yanzu wannan ka ka girma ubangiji ka girma ba shi yasa nan kaga ya ce maka falyasdu lalle gaskiya wannan dalili ne akan wato ba a karban rantsuwa na wanda ba a ranja da cewa mai gaskiya ne mutakar ana da yakin cewa wani makarci ne to wajen shiga karshe aka ce maka falyasdu tunda gashi aka ce lalle wanda ya rantsuwa yayi gaskiya yana nuna maka cewa kai wanda zaka karbi rantsuwarsa shine mai gaskiya sai kuma wanda kake da rinjaye da to baka da dalili zaka kai tashi ki cika ka cika karba daga wajensa amma wanda kake jin cewa shi wannan fasiki ne to kaga wannan ba za ka karba ba ah insha Allah idan muka zo sati mai zuwa wannan gaba da malai yace mana falaysa min Allah wato shi baya cikin baya daga cikin mutane don Allah ta'ala to za mu ga wannan gaba fasan da malamai suka yi shin wannan yana nuni ne zuwa ga cewa wajibi ne ma sai ya karba inda karba wata yayi wani kabira min kaba irin zuru ko ko a'a akwai tafsilat da malamai za su yi insha Allah in muka zo sati mai zuwa sai mu sai mu cika shi da wannan bangaren insha Allah ta'ala abinda muka rage Allah ya ba mu lada abinda muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh